إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام استمرارا لموضوع خطبنا فقدة التوحيد وفي كتاب الاصول الثلاثه قال المصنف رحمه الله فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل باياته بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته سماوات السبع والأرضون السبع وانفهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فالله سبحانه وتعالى يذكرنا بتوحيد الربوبية ليلفت الفطر السوية والقلوب التقية والعقول النقية للإقرار له بتوحيد الألوهية قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من كرم إن الله يفعل ما يشاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى امين رب العالمين ان watakaice muna dai cikin littafin usulu salasa wanda masala ce dai mai girma masala ta tauhidi yau mun kawo cikin wannan littafi masalar da yake magana akan cewa tambayi mun karanta cikin masala guda uku bawa ya san ubangijin shi da addinin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam to ziran bayanin da yake yi yace inda wani zai ma tambaya bawan Allah yace ma ta yaya kasan kana da ubangiji tambaya ce tana buƙatar amsa ga mai hankali amma ka kawo dalili me yasa ya aka kasan kana da ubangiji ina zama tambaya yaya kasan ubangijinka yace amsa da zaka bashi na san ubangiji da ayoyin shi da halittun shi kuma mun san daga cikin halittun shi bayan mu akwai samai akwai ƙasai sama bakwai ƙasa bakwai da halittu da suke cikinsu wannan iya cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda ta iya daga cikin ayoyin Allah dare da rana kuma ya ce wa shamsu wal ƙamar yanwa so da yawa zamu ga tsari na alkurani Allah subhanahu wataala yana ambato dan anta tauhidi akwai tauhidul uluhiyya akwai na rububiyya da na asma wa sifat to tauhidul rububiyya asalin shi Allah yana shuhuda da tauhidul rububiyya dan ya kai maka tauhidul uluhiyya ma'ana ka san Allah shine mai kaza shine mai kaza sanin girman Allah yake ba bawa shu'urukin sanin girman wannan mahalicin kenan a girman wannan mahalicin bai bukata ko zalibci ne ga gama shi da wani da yawa bawa ko mutane za ku gani ɗabi'ar ɗan adam iya girmama abu ko tsoron abu dalilin wani abu da ya sani na shi nan da yawa a cikin mutane ko mafi yawa ma babu wanda ya je amurka ko ya je rasha amma je amurka bai je ba ɗakin na ajiye makaman amma yadda kaji labarin amurka na da makami kaza jirgin yaƙi kaza na yaƙi misir kaza haka rasha da irin teknoloji suke da shi wannan abin ya sa kurin a zukatan mutane ana tsoron amurka ana tsoron rasha misali inda misali wani cikin shugaban zai ce zai zagi amurka ce ya taɓa wata yaƙi za ta kawo wani akwai makuci ina kai na amurka ina kai na rasha da tuni ƙwallon mutane tana tsoron waɗannan ƙasashe don abin da suka mallaka na cigaba tun haka nan hikimar Allah subhanahu wataala shi yayi mu san hada biya adam sai Allah ta ka mana ayoyi Allah shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza dan ka san girman shi nan zai ka Allah ke cewa iya daga cikin ayoyi wanda za mu gano da girman Allah subhanahu wataala sai ce al-lailu wan nahar dare da wuni ko da rana yan uwa ka riba tsarin dare da rana wanda wata aya Allah yana jan hankalin mutane akan kusan al'amari ne mai girma ya karin kowa yake ci Allah yake cewa a fara'aitum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya afala tasma'un yace wa min ayatihi taqul ara'aytum in ja'ala alaykum an-nahara samadan ila yawm al-qiyama man ilahun ghayru allah yatikum bilan taskununa fi sai ta wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah ya ambata cewa yau mutane ku tsaya inda zaka tambaya ku bin labari Allah ce yau inda Allah zai kaddara duniya wannan gaba daya kurin kullum dare za a yi babu rana Allah ya ce ka tambaye su wani abun bauta ne wa zai iya kawo musu da rana a ga haske akwai jawabila ba mai zawa da shi in ba Allah ba ya ce haka inda Allah subhanahu wata'ala zai sanya duniya kullum rana ce wani abun bauta gare ku wani mai iko wanda zai iya kawo muku ya kawo muku dare don ku samu nutsuwa a ciki dole jawabi an san ba mai iyawa sai Allah da haka sai ya wannan kurin daga cikin rahaman shi ne Allah ya so ya samu ku dare don ku samu nutsuwa rana don a yi harkoki ƙarshe mai ke bukata ya ce wa la'allakum tashkurun don ku zamanto masu godiya ga Allah wannan mahalicci na haka 'yan uwa kenan wannan alama ce ta sanin girman Allah subhanahu wataala wanda komi ke hannun shi sai ta washe musu walƙamar kuma idan bayan aiki da lokacin na dare da rana sai ta kuma da ita kanta ranar aya ce ta Allah yan uwa sai mai karatun boko ko kimiyya domin kullum mutum iya sanin halittun Allah ko da ba wani na addini bane ba duk mai imani duk karatun da ke da gani sannan wannan halittun akwai ƙara imani ga Allah shi yasa Allah ke mana kira ku diba rana ku diba wata don Allah kiraye mu mu yi ilimi cikin sanin rana ilimi cikin sanin ƙasa ilimi cikin sanin wata duk wannan kiran Allah ne ga masu imani don wani abun yakan ƙara ma imani ɗan uwa rana misali yanzu muna ga zafin rana da bala'in rana ɗan uwa ka san tsakaninka da rana kuwa ka san daga nan zuwa yami ko zuwa lagos ko abuja ɗan uwa a ƙarin alisahi ɗan adam tsakaninmu da rana ba kilo dubu ba kilo miliyan 150 san saka biliyon kilo miliyan 150 ba kilo dubu 150 ba nan yamma ne mu nan da yamma a wani ana tafiya cikin kar kilo dubu ne su can ba dubu ba kilo miliyan 150 tsakaninmu da ita wama an wana ce wannan rana wai an ce tana cikin karamar turmamuwa karamar ce amma ku ji tsakanin mutane ku ji take gasa mutane yan wa bayan kasan nisan ka diba hikiman Allah subhanahu wa ta'ala yau da karatu sai wanda karatu wanda sa abu mata wanda karatu sai Allah da yake yayi mu da mu rai anan ni'ima da yayi wannan duniya ta mu Allah duk da wannan wannan nisan wa Allah ya sa wani hijabi tsakanin mu da ita duniyar mu a mata wani asusta kushi musamman mai mai suna kushi da zon a mata wani hijabi ne iskoki wajen kabrin shi wajen kilo goma sha biyar wannan kodin hijabi ne wanda in ta zo ta binnan ta binnan ta koma ga nan har ta kai daidai da zamu iya daukan ta a wani tsawon nisan nata miliyan 150 amma inda za a bude wani hijabin an gama yawo ta kuma kula ana magana a kare yanayi su sun san menene sai magana kula ana taro a kashe muleka turai da amurka ana rigima kare yanayi suna ga wannan kushken kai bulle ka samu matsala domin tabbatar abin shi ne Allah mana hijabi dan wannan ni'imar Allah ce gare mu ‘yan uwa wannan iya sani masu haka ka san girman Allah wani wai ƙaramar turmamuwa ce ‘yan wanda ka magana duniya irin duniya suke kewar rana wadda wani wata unguwa ce ‘yan uwa malamai masana wani suna cewa ka san abin girman Allah kan halittun sama da ƙasa wani wai abin da adam ya karanta ne ‘yan uwa ana magana cewa yau har a yau babu wata ƙasar duniya babu mai wani ilimin duniya wanda yake tunanin wai zuwa wajen turmamuwa kaza balle sama ta daya har yau duk iliminsu a ƙasa ne hange a hangotan domin suke magana yanwa ana magana turmamuwa mahi kusa da mu mahi kusa da duniyanmu tana nisan tahiyar haske ta shekara hudu da yanka shekara hudu da yanka baka sami yawan sami ta yi haske haske a ilimin ɗan adam iya tahiyar kilo dubu ɗari uku a cikin second second ɗan wani san second ɗari uku ko dubu ɗari uku ka yi minti ɗaya ka yi awa guda ka yi vantakatarar ka yi wata ɗaya ka yi shekara shekara hudu abin ƙwalluwa ka bata iya da san abin ila kun ka yarda abin ya huce hankalinka ka yadda haka ba ture har yau babu wani program ba wata program ko a nasa ko a ina ne ko a ta turai babu wani program adam wani zai ce wai ya je wajen turmuwa muwa kaza abin da ake bincike yanzu ya za a sami na'ura mai hango unguwa kaza yan waduwan duniya ta magana ta wani unguwa wai ana magana wannan wannan unguwa ce daya ta turmamu ta yi ƙarfin adam ina ka sauran domin adam ya ce akwai galakasi galakasi wajen turmamu tuntuninsu a sama sama da ɗari kuma kowane yance ya ɓafi turmamuwa sama da san miliyar san miliyar ya turmamu wadda ɗaya ta ba bakan duniya ko ɗaya kai kada magana kuna cin kai mu dubin kaza mu kaza a duniya dukan ku kai wani abu an kadan sai rigima kuna ɗan wani halittun allah na cewa inda ɗan adam ya san waye shi da kamata bai da tsaurin kai suna magana akan binciken alim an tabbatar ce ba mu ba duniya mu kanta a cikin halittun Allah ya san subhana ba saba tabi ba a ta wannan an ce wallahi ba mu kai ba garin da sabul mai garin sabul ka dauko kasa gaba daya ka dauko tsakuwa daya ba mu kai ka cikin yan kadan ne duniya ta mu gaba daya ba magana ka kashin kai ba ka ka mallaki kaza kai mulki ne kaza kullun rigima ce rigima ce san adam baka abin rigima yan wa a takaice dai Allah na kiran mu cewa mu san girman shi ta irin wannan ayoyi nashi yace dare da rana yace dare da rana kuma ya ce gidan haka kenan tun da kun san mahalicin wannan dole girma Allah ke kan ku yi sujada ga rana ko ga wata ku yi sujada ga mahalicin wa'annan halittu ‘yan uwa wa'annan duk girmansu da yawansu Allah yake magana dukkan su gaba ɗaya suna kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ce ta ku diba alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس to wakasin haka Allah dalala ɗan uwan Allah ke magana cewa haka lalla azab Allah ke cewa ku gani ku sani duka wa'annan ce Allah duk wani halittun sama tana sujada ga Allah mai kauya ga Allah yace ƙasa na yi rana na yi wata na yi turmamu na yi dutse na yi itace na yi dabbobi na yi kai kaiwa Allah ce da yawa daga cikin bayan Allah mutane na yi ta kama kenan mai wannan girman mai hankali wa baka abin da ya rage gare ka illa ka san girman wannan mahalicin ka bi dokokin shi kada gama shi da kowa dan wakan wannan ne wani adam makaranta wata rasha take ce annabi sallallahu alaihi cikin dare tani manzo Allah bainan tani mishi bainan akan shi hoda can sai ta same shi cikin iya sujada yana kuka ta ce ya yi kuka ya yi kuka ya jika wurin da yake sujada da hawaye wurin ya jika da hawaye kirjin ta shiga da hawaye iya nan har bilal ya zo ya makara ya zo annabi yana kuka jina ya ce ya rasulullah mai yau kana ya ce cikin daren jiya an sabkan min da wata aya ko ayoyi wannan ayoyi wailun liman qara wa lam tafakkara fiha halaka bane ya tabbata ga duk wanda ya karanta wannan ayoyi bai tsaya ba yi tunani a kansu ya wani ayoyi wani wasu ayoyin na magana cewa a cikin halittun samai da ƙasai dare da rana akwai aya ga masu hankali alaƙa su masu ambatan Allah masu tuna Allah dare da rana suna kwance suna tsaye suna ta yiya suna tuna Allah in masu za su gano ƙarshe cewa rabbana ma halaka ta hada ba ta ila subhanak faƙina azaban nar mai wannan tunanin shine zai gano da girman wannan mahalicin ta za su tabbatar da cewa tsarki ya tabbata ga Allah Allah ka tsarkaka Allah Allah ka mana kari girman ya girma ka mana kari da azaba ta wuta kai wannan menene kenan annabi ya tsaya ya dibi wannan ayoyi kina akwai jan hankali tsayawa bawa ya tsaya ya kadiba halittun Allah ya san girman Allah ka diba rana ka diba wata ka diba kanka wannan shine imani abinda ke cusa ma bawa imani ya san girman Allah zai da ulama san girman Allah zaka ji tsoron saban shi wanda ya san girman Allah zai ji kunyar Allah wanda san girman Allah zai tsoron kama Allah dan wa a takeice wani malami ya ji hankalin akan cewa inda za a ma tambaya ka san ubangijinka shine na san ubangiji da ayoyin shi ta haka kuwa wannan ayoyin nashi sun tabbatar mani Allah mai iko ne mai cikin iko ne mai hikima cikin komai Allah taimake mu da sanin girman shi